الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bayan gaisuwa ta addinin musulunci muna gode wa Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya kaddara numfashinmu zuwa wannan rana yau bi ga watan ramadana lissafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara alif da ɗari hudu da arba'in da shida Allah madaukakin sarki ya sake dawo da mu cikin wannan masallaci na mus'ab bin umar da ke unguwar kofar gabas cikin garin azare domin ci gaba da tarjama ma'anonin alkur'ani da muke yi muna roƙon allah maɗaukakin sarki malaman da suka wallafa wannan littafi allah ya haskaka kabarinsu kuma ya nauye mizanin ayyukansu gobe kiyama mu kuma Allah ba mu ikon fahimtar abin da suka rubuta tare da aiki da shi jiya mun fara suratul fatiha yau za mu tashi kan ayar da ta ce iyaka na abu na na'am bismillahir rahmanir rahim iyyaka na'budu وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ubangiji ta'ala ya ce iyaka na abudu wa iyaka nasta'in a gare ka muke bauta kai kadai kuma a gare ka muke neman taimako jamhurin masu karatun alkur'ani su bakwai sun karanta da da tashdidi iyaka akwai waɗanda suka shaze suka karanta babu tashdidi din iyaka na abudu wa iyaka nasta'in al'ibadatu filluga minar dullati daga ƙanƙan da kai ne yuƙalu tsarikun mu'abbadun wa ba'irun mu'abbadun ai muzallalun ce hanyar ai forarriya ce wa fi shari'i ibaratun amma ya jima'u kamalul muhabba a shari'a kuma ibada abu ne da yake ya haɗe cikar ƙauna kamar yadda shekul islam ibn taimiyya ya ce al'ibadatu ismun jami'un likulli ma yi hibbuhullahu wa yarda ibada suna ne gamamme dunkulalle da ake sake shi ga duk abin da Allah yake so kuma ya yadda da shi min al'aƙawali wal af'ali na daga azantuka da kuma ayyuka al-zahira wal batina waɗanda suke na fili da waɗanda suke na boye so da ka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a gare ka muke bauta kai kadai ya Allah ba wanda muke bauta in ba kai ba wa iyyaka nasta'in kuma a gare ka muke neman taimako wannan jumla ta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ta karraru a cikin alkur'ani wurare daban-daban kamar a ce la na abudu illa iyaka wa la na tawakkalu illa alaika ba wanda za mu bauta wa sai kai kuma ba wanda za mu dogara gare shi sai kai wa hadha huwa kamalu ta'a mala yace wannan shine cikar da'a wa dinu kulluhu yarju ila hadainil ma'anayaini addini dukkan sa yana komawa zuwa ga waɗannan ma'anoni guda biyu wa hadha kama qala ba'd salaf alfatiha ta sirrul qur'an kamar yadda sashin magabata suka ce fatiha ita ce sirrin alqur'ani wa sirruha hadhihi alkalima sirrin fatiha kuma shine wannan kalmar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fal'awwalu na farko iyaka na abudu tabarru'un mina shirki barranta ne daga shirka wasani iyaka na abudu wa iyaka nasta'in tabarru'un min al-hawli wal quwwa wannan kuma barranta ne daga dabara da ƙarfi wat tafwid da fawwala al-amra ila Allah zuwa ga Allah wa hadha al-ma'na fi ghairi ayatin min al-Qur'an kama qala ta'ala fa'buduhu wa tawakkal alayh akwai wata aya da take makamanciyar wannan fa'buduhu ku bauta wa Allah wa tawakkal alayh kuma ku dogara gare shi daidai take da iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun ubangijinka ba marafkani bane dangane da abinda wato ke aikatawa da kuma fadin Allah da yace qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna kace Allah mai rahama mun yi imani da shi kuma mun dogara gare shi kaga daidai ne da fadin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in haka kuma rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila wannan ma tana da ma'anar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ubangiji shine rabbul mashriqi ubangijin wato mafudar rana wal maghribi da mafadar rana la ilaha illa huwa babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah fattakhidhu wakila ku rike shi abun dogaro وكذلك هذه الآية الكريمة إياك نعبد وإياك نستعين هكذا wannan aya mai girma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gare ka muke bauta gare ka muke neman taimako ya tabbata cikin sahihi muslim ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya kula Allahu ta'ala yana cewa Allah madaukin sarki yana cewa qasamtu salata baini wa baina abdi nisfayn fa nisfu hali wa nisfu hali abdi wa li abdi ma sa'ala na raba fatiha daga cikin sunayen fatiha ana ce da ita as-sala as-sala a lugha wato addu'a to a cikin fatiha akwai addu'a so ana ce da ita as-sala manza Allah maɗaukin sarki ce na raba fatiha gida biyu ni da bawana bawana na da rabi ni ina da rabi kuma abin da bawana ya roƙa nasa ne abin da bawana ya roƙa nasa ne idza qala al-abd in bawa yace alhamdulillahi rabbil alamin dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai qala Allah sai Allah ya ce hamadani abdi bawana ya gode mu wa idza qala ar-rahmanir rahim Allah mai rahama ne mai jin kai qala Allahu athna alayya abdi bawana ya yabe ni fa idza qala maliki yawmiddin idan bawa yace Allah shine mamallakin ranar sakamako ko mai mulki a ranar sakamako qala Allahu sai Allah ya ce majjadani abdi bawana ya daukaka ni ya girmama ni wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in idan bawa yace gare ka muke bauta kuma gare ka muke neman taimako qala hadha baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala sai Allah ce wannan shine ke tsakani na da bawana shine abin da ke tsakani na da bawana kuma abin da bawana ya roka an bashi fa idza qala ihdinas siratal mustaqim idan ya ce ya Allah ka shiryar da mu hanya mai kyakkiya siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala hadha li abdi sai Allah ce wannan na bawana ne duka wali abdi ma sa'ala bawana an bashi abin da ya roka wa qala qatada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in imamul qatada tabi'i ne malamin tafsiri ya ce faɗin Allah iyaka na budu wa iyaka nasta'in ya amurukun an tukhlisu lahul ibada ubangiji ta'ala yana umartanku ku tsarkake bauta zuwa gare shi wa an tasta'inuhu ala umurikum ku nemi taimakonsa a cikin al'amuranku duk abin da ya shiga muku duhu ku nemi taimakon ubangiji idan kuna neman wani abu to ku nema wajen ubangiji karka nema wajen kowa Allah shi ne mai baiwa kowa fa inna ma qaddama iyaka an gabatar da iyaka na abudu alawa iyaka nasta'in akan iyaka nasta'in li'annal ibada lahu domin ibada ta Allah ne wahiyal maqsuda kuma ita ce abin da ake nufi wal isti'ana wasilatun ilaiha neman taimako kuma tsani ne zuwa gare ta saboda haka Allah madaukin sarki ce ihdinas siratal mustaqim jamhur sun karanta bisadi wa quri'a bisin an karanta sirata da sinun wa quri'a bizai an karanta ma ihdinas siratal mustaqim da zai da zayun lamma qaddama thana'u ala al-mas'ul tabaaraka wa ta'ala nasaba an yu'aqqabu bis-su'ali saboda haka bayan an yabi Allah madaukin sarki da ake roka sai kuma abin da ya biyo baya shine roƙo ɗin kama ƙala fa nisfu hali wa nisfu hali abdi wali abdi ma sa'ala kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya ce rabin fatiha nawa ne rabin fatiha kuma na bawana ne bawana yana da abin da ya roƙa ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu hanya mai kyakkiya ita wannan shiriya ɗin shiriya ta kasu kashi biyu akwai hidayatu tawfiq hidaya shiriya ta tawfiki ta dacewa ta gamdakatar wannan Allah ne yake rike da wannan ba wanda yake rike da wannan sai Allah akwai kuma hidayatu irshad wal bayan hidaya shiryarwa ta bayani eh hidaya ta shiryarwa da bayani saboda haka Allah madaukakin sarki manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana da ikon mallakar waccar da Allah ya ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim Allah manzan Allah yana shiryarwa zuwa ga hanya mai kyakkiya shine bayani da kuma nusarwa can kuma a wani waje da Allah ya ce laisa alayka hudahu shiryar su ba a hannunka take ba wannan shiriya ne ta taufiki ta dacewa ta gamdakatar wannan Allah ne yake rike da ita kawai duk yadda kake son mutum baka isa ka shiryar da shi ba sama yanzu a ce kana akwai wani oganka kirista arne duk yadda yake taimaka ma baka isa ka shiryar da shi ya zama musulmi ba sai in Allah ya so saboda haka wannan shirya kuma ta Allah ce to Allah madaukakin sarki yana shiryar da wanda ya so kuma lokacin da ya so Allah ka shiryar da mu hanya mai kyakkiya shine hidaya ta irshad wa tawfiq hidaya iri biyu ce mun faɗa ta irshad da tawfiq a hannun ta dacewa a hannun Allah take amma shiriya ta bayani a nusar da kai wani ma na iya yi siratal ladina an'amta alaihim ko hanyar waɗanda ka shiryar da su hanyar waɗanda ka shiryar da su malaman tafsiri sun ƙaru juna sani sun ƙaru juna sani sun yi bayani cewa huwal islam hanyar nan da ake nufi ita ce musulunci ana nufin musulunci kamar yadda ya zo cikin hadisi ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سواران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخات وعلى باب الصراط داء يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا saboda haka manzo Allah ya buga misali sai ya zana layi da ya zana layi sai ya zana kuma layuka a gefe sai ya ce akan wannan kowane layin akwai wani mai kira yana cewa ya ku mutane ku zo ku shiga cikin wannan hanyar kada ku karkace ku miƙe ku shigo kar ku karkace idan idan Allah ya so sai ka bike ka bi wannan laya ka bai wannan layin ka bi hanya mai kyakkiya shine hanyar musulunci idan kuma mutum bai bi ba to sai ya karkace ya bi subul shine Allah ya ce wala tattabi'us subula kada ku bi tafarkai kananan farkoki ku bi hanya mai kyakkiya ita ce musulunci fasiratu al-islam musulunci hanyar nan ita ce musulunci sauran filolin kuma hanyoyin al-hudud iyakokin Allah ne wal abwab al-mufattaha kofofi da ka gansu kuma a buɗe maharimullah abinda Allah ya haramta ne wadhalika da'i karka je ka bi shiga wannan kofar da aka haramta wadhalika da'i wannan mai kira kuma ala sirati kitabullah littafin Allah ne wadda'i min fawqi sirati wa'idun akwai mai kira kuma a saman wannan siratin shine mai wa'azi wa'idul mai yin wa'azi wanda yake wa'azi yana kiran mutane zuwa ga addini ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu hanya mai kyakkiya siratul ladina an'amta alaihim hanyar waɗanda ka musu ni'ima suwaye ne aka yi musu ni'ima walladina an'ama Allahu alaihim humul madhkuruna fi suratin nisa wanda Allah ya musu ni'ima sune aka ambace su a cikin suratin nisa'i wa man yuti Allaha war rasula wanda ya biyayya ga Allah da manzon Allah fa ulaika ma alladina an'ama Allahu alaihim wanne yana tare da waɗanda Allah ya ni'imtar da su minan nabina daga annabawa min dinnan albayaniya wato daga annabawa was-siddiqina da siddiqai wash-shuhada'i da shahidai was-salihin da bayin Allah na kware Allah ya ce wa hasuna ulaika rafiqa zalikal fadlu min Allah wannan falala ce daga Allah wa kafa billahi alima ya isa Allah ya kasance masani وقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين ba hanyar waɗanda kai fushi da su ba hanyar waɗanda kan imtar da su ba hanyar waɗanda kai fushi da su ba wanda aka yi fushi da su humul ladina fasadat iradatuhum fa alimul haqqa wa adalu anhu sune suka ɓata nufinsu sun san gaskiya suka bauɗe daga barin gaskiyar sune yahudu yahudu tuba babu nasara kuma hasarar duniya waddallina wala sirati dallina ba hanyar batattu ba wa humul ladina faqadul ilma sune wanda suke bauta ba tare da ilimi ba suna bautawa Allah ba tare da ilimi ba suna cikin dimuwa to ba hanyar su ba hanya mai kyakkiya ba hanyar waɗanda wato suka bauɗe ba ko dai suna da ilimi sun ƙi aiki da ilimin su ne yahudu ko ko a'a suna bautar Allah amma ba tare da ilimi ba su ne nasara to wannan sura ishtamalat hadhihi suratul karima wannan sura mai daraja ta tattara wa hiya sab'u ayatin ayoyi bakwai ne alhamdulillah ta tattara akan godewa Allah wa tamjidihi da girmama Allah wa sana'i alaihi da yabo bi zikr asma'ihi husna da ta hanyar ambaton sunayensa kyawawa da siffofinsa madaukaka da kuma ambaton ranar sakamako da nusar da bayi cewa lalle akwai faranar da za ta zo za a sakan yawa kowa irin aikin da ya aikata kuma wannan sura tana karantar da a ta Allah shi kadai da bauta a bauta masa shi kadai sabanin waninsa yustahabbu liman qara al-fatiha an so ga duk wanda ya karanta fatiha yace amin Yahudawa suna yi mana hassada akan faɗin amin saboda addu'a ce mai girma mai tasiri ya tabbata a hadisan ingantattu cewa idza ammana al-imamu fa aminu idan liman yayi amin to kuma ku yi amin idan amin ɗayan ku ta dace da amin ɗin mala'iku an gafarta mutum abin da ya gabata إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إهداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه lokacin da ma mutane a duniya suke cewa amin mala'iku ma a sama suna fada idan kalmar ta daidaita to an gafarta muku duk gaba daya amin din nan qalal aktharun ma'anahu allahumma stajib lana allah ka amsa mana shine ma'anar amin din ya allah ka amsa mana da wanda ya addu'a da wanda ya ce amin duka sun yi tarayya ne cikin addu'a annabi musa ya ce wa ƙala musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana li yudillu an sabilik rabbana tumis ala amwalihim wa shudud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab al alim sai Allah ya ce qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladina la ya'lamun kun ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya tabbatar da cewa annabi Musa yana addu'a annabi Haruna kuma yana cewa amin da Allah ya tashi jawabi sai ce Allah ya ce ƙar'uji badda a wata kuma an amsa addu'arku so da mai addu'a da mai amin duk sun yi tarayya cikin wannan addu'ar to anan ne tafsirin sura ko tarjama suratul fatiha ta ƙare ta cike za mu ɗora kuma a suratul wato bakara ita suratul bakara madaniya kamar yadda muka faɗa cewa madaniya in an ce madaniya wato duk surorin da suka sauka bayan hijira su ne madaniya duk surar da ta sauka bayan hijira a wajen jamhur ita ce ake cewa madaniya wa ayatuwa sittin wa samanuna wa mi'atan ayoyinta 286 akwai falala dangane da suratul baqara ya tabbata a cikin musnad na imamu ahmad da sahihi muslim wa gairihi ma da wasunsu ma min hadith abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum qubura kada ku sanya gidajen ku su zama kabarurruka fa innal baita alladhi tuqra'u fihi suratul baqara la yadkhuluhu ash-shaytan duk gidan da ake karanta suratul baqara shedan ba zai shiga ba Usaid ibn Hudayr yana karanta baqara da daddare yana ta karatu sai ya ga dokinsa yana yana zabura ya ganshi yana zabura akwai ɗansa kuma a gefensa sai ya ji tsoron kada dokin ya je ya danne ɗan nasa sai ya haƙura ya ce sai ga wani haske ya tashi ya yi sama washe gari ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi sallam sai annabi ya ce masa ai mala'iku ne suke sauka a gidanka da ka ci gaba da karatu har gari ya waye da mutane sun gansu to suratul baqara haka manzo Allah ya ce tilkal mala'ikatu danat li sautika mala'iku ne suka yi ƙasa suka kusa da sautinka walau qara'ata la asbahata yanzuru nasu ilaiha da ka wayi gari kana karatu da mutane sun wayi gari sun ga mala'iku la tatawara minhum ba za su boye musu ba ba abin da zai sha makance su suratul baqara da ali imran suna da falala daga buraida qala kuntu jalisan inda annabi sallallahu alaihi wasallam fa sami'tuhu yaqulu ina zaune a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai naje yana cewa ta'allamu suratul baqara ku je ku koyi suratul baqara fa inna akhadha baraka ruko da ita haddace ta albarka ne wa tarkuha hasara barinta hasara ne wala tastati'uha albatala mabarnata matsafa ba za su iya da ita ba sannan sai yayi shiru sannan manzon Allah ya ce ta'allamu suratul baqara ku je koyi suratul baqara wa Ali Imrana da Ali Imrana fa innahuma zaharawani su masu haske ne guda biyu suna yin gajimare inuwa a ma'abocin karanta su ranar tashin alkiyama gobe kiyama za su zo su yi maka gajimare za kuma su zo su cece ka da bakara da Ali Imrana mai karanta su gobe kiyama za su zo su ceci mutum عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول yace naji manzo Allah yana cewa iqra'ul qur'ana fa innahu shafi'un li ahlihi yawmal qiyamah ku karanta alqur'ani me ceto ne ga iyalansa me ceto ne shi qur'ani yana ceton ma'abotansa iqra'u zaharawa zaharawaini ku karanta masu haskakawa guda biyu baqara wa ali imrana fa innahuma ya'tiyani yawmal qiyama ka annahuma gamamatani za su zo ranar tashin alkiyama kamar gajimare za su zo su ceci mai karanta su ku karanta su ya ƙolo sai wani hadisi ko ya ce min hadith hadisin nawas bin sam'an radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ƙolo yu'ta bil qur'ani yawmal qiyama za a zo da alqur'ana tashin alkiyama wa ahlihi da ma'abotan kar alqur'ani alladina kanu ya amalu na biyu wanda suke aiki da shi ƙur'ani don ka haddace shi ba ka aiki da shi kaya ya zama maka ba zai cece ka ba sai ka yi aiki da shi taƙadimuhum suratul baƙara suratul baƙara da ali imran su ne a gaba su za zo su ceci mai karantawa yawa za a gansu kamar gajimare suratul baƙara da Ali Imrana. Wal baqaratu jami'uha madaniya. Suratul baqara dukkanta madaniya ne. Bi khilafin wa hiya min awwal ma nazala biha. Tana daga cikin farko farkon da aka saukar a Madina bayan an hijira. Lakin qawluhu ta'ala fihi wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Sai dai fadin Allah da yace wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Yuqalu innaha akhiru ma nazala min al-Qur'an. wannan shine abin da aka sauka na ƙarshe a cikin alkur'ani wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah wasu suna cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan an saukar da wannan al-yawma akmaltu lakum saura kwana 81 ko da bi manzon Allah ya bar duniya a hajjin ban kwana ranar juma'a bayan sallar la'asar a yawma arfa manzon Allah yana tsaye wannan kuma wattaku yawman turja'una fihi ila Allah an saukar da wannan ne saura kwana tara manzon Allah ya bar duniya aka saukar da wattaku yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ku ji tsoron wani ne wanda a cikin sa ake mayar da ku zuwa ga Allah sannan a cikawa kowace rai lokaci yayi ko a cikawa kowace rai abin da ta yi alhali ba a zalintarta abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abinda mu kuskure kuma Allah gafarta mana wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum Thank you.